hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shine ashirin da shidda ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shidda kamar yadda aka sani dai muna cikin suratu tauba da haka insha Allah yau za mu tashi kan aya ta 64 ko? kan aya ta 64 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Allah madaukin sarki ce ya hazarul munafiquna munafukai suna tsoro an tunazzala alaihim suratun a saukar da sura a kansu tunabbi'uhum bima fi qulubihim wadda yake suran nan tana ba su labarin abun da ke cikin zukatansu na munafucin da suka ɓoye Allah ce ƙul ka ce istahzi'u ku yi ta izgilinku inna Allah mukhrijum ma tahzaruna Allah zai fitar da abun da kuke sauna Imam Mujahid yace yaquluna alqawla bainahum su munafukai za su haɗu su faɗi magana tsakankaninsu su sun mai na sannan su ce asallahu Allah yushiya alaina sirrana haza muna sa ran Allah ba zai tona wannan asirin namu suna ganin sun yi asiri abin da yake izgili ne da kuma suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci sai su ce suna tsammanin Allah ba zai tona musu asiri ba kamar yadda ya zo a cikin surtul mujadala aya ta takwas inda Allah ce wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير Allah madaukin sarki ce wa iza ja'uka idan suka zo maka hayyauka sai su gaida kai bi malam yuhayyika bihi Allah da abinda Allah bai gaida kai da shi ba ma'ana suna wa annabi gaisuwa irin wadda Allah bai yadda ai masa ba wa yaquluna fi anfusihim suna faɗa a cikin ransu laula yu'azzibuna Allah bima naqulu Nissa Allah bai yi mun azaba ga maganganun ga da muke faɗa ai in ha gaskiya ne ga muna faɗan maganganu muna karkata shi bai ganewa to ai daure Allah shi muna azaba Allah ce hazbuhun jahannam wutar jahannama ta ishe su yaslaunaha za su shige ta fa bi'sal masir tir da makoma to kaga wannan aya ta suratul mujadala Allah ya ce jahannama ita ce ta ishe su kuma za su shige ta kuma tir da makoma a wannan ayan kuma Allah ya ce qul istahzi'u ku yi ta izgilinku inna allaha mukhrijum ma tahzaruna Allah zai fitar da abun da kuke jin tsoro na a bayyanar ai inna allaha sayunzilu ala rasulihi Allah zai saukan ma manzonsa sallallahu alaihi wasallam wato zai saukan masa abunda ma yafdahukum bihi abinda zai kunyata ku da shi wa yubayyana lahu amraku ya bayyana al'amarinku kamar wanda ya faɗa a cikin surati muhammadin am hasiban lazina fi qulubihim أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم na'am sai mi ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول na'am والله يعلم أعمالكم wato wannan ayoyin aya ta 29 zuwa ta 30 Allah madaukakin sarki yace am hasibal ladzina fi qulubihim maradun shin wai wayanda yake a cikin zukatansu akwai cuta ta munafici shin suna tsammanin Allah ne yukhrijallahu azganahum Allah ba zai fitar da abinda suka ɓoye wa cikin zukatansu na jiyewa da ƙyashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mana ba haka abin yake ba Allah ce da mun ga dama da mun guda maka su kuma da ka san su da alamunsu da an faɗa ma alamar da za ka gane kowane daga cikinsu Allah ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli za ka san su ne a cikin karkatattan magana idan suka zo wajen magana za su karkace harshensu su faɗi abin da suka ga dama tsammanin ba za a gane ba tun da sun karkata harshe ila madadin su ce assalamu alaikum su ce assalamu alaik kaga sai ka ji kamar assalamu suka ce ko as ko assalamu alaik su yi wasinin wasali ƙasa wallahu ya lamu amalakum Allah yana sani da ayyukan saboda wannan imamu katada ya ce wannan sura ta ainihin bara'a ana kiranta suratul fadiha sura ta wadda ke kunyatawa saboda ta kunyata munafukai duk abin da suke goyo Allah ya bayyana sai Allah ya ce a gaba da 'yan sa'altahum
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون la ta'tadiru karkafu لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah maɗaukin sarki ce wala in sa'altahum lalle idan zaka tambaye su ka ce musu ya aka kuka ce kaza kuka ce kaza kuka faɗi kaza da kaza la yaquluna za su ce inna ma kunna nahudu kawai kutsawa ne muke yi wa nal'abu muna wasa wato saboda mu dan rage gajiyar tahiyya gajeren mu doguwar tahiyya shi yasa muke dan maganganu na masha'a ana wasa ana dariya wai ba da gaske muke nufi ba don haka duk abin da muka faɗi kawai saboda mu ɗan je sauƙin tafiya zan dai mu gane mun yanke zangon ba tare da mun damu ba shi yasa muke irin wa'annan maganganun na wasa da dariya to sai Allah ce kulka ce musu abillahi wa ayatihi shin Allah da ayoyinsa wa rasulihi da manzonsa kuntum tastahzi'una kuka zama kuna izgili da shi yanzu da Allah da ayoyinsa da manzon Allah su ne abin izgili shine abin da kuka mai suwa abin magana wasa da dariya to la ta'tazuru kar ku kawo wani uzuri qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imanin ku domin duk wanda ya mai da Allah abin wasa da dariya ko ya mai da ayoyin Allah abin wasa da dariya ko ya mai da manzon Allah abin wasa da dariya to haƙiƙa ya kafirta bayan imani kamar da Allah ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce inna afu an da'ifatin idan muka yafe wata jama'a daga cikinku minkun daga cikinku muka kau da kai to nu azib da'ifatan lalle sai mun azabtar da wata jama'a bi annahum domin su kanu mujrimin sun kasance masu laifi wai ma'ana ba mu yafe muku gaba ɗai in mun kau da kai mun kyale wasu to wasu kan saboda abin nasu ya wuce gona da iri sai mun azabtar da su saboda suna son masu laifi a Muhammad ibn Kabil al-Qurazi da wasu malamai sun ce wani mutum daga cikin munafukai ya ce ma ara ƙur'ana ha'ula'i ƙura'ana ha'ula'i ni ina ganin makarantar wa'annan ba mu gansu ba illa argabina buɗunan face sun kasance mafi kwaɗan abinci wato kawai su dai su cika cikunan suke so kuma sun yi mu ƙarya kuma sun yi mu tsoro lokacin da aka haɗu da maƙiya wato kaga wai abokan tafiyansu sahabban manzon Allah wa'anda aka je yaƙi da suna kacewa kawai kwaɗanci kawai a gare su kuma su ne maƙaryata kuma su ne mafi tsoro a kai wannan magana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ɗaya daga cikin wayannan sai ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake zuwa manzon Allah an aza mai sirri akan taguwarsa ya hau za a wuce faƙala sai wannan munafiki ya ce ya rasulallah inna ma kunna na hobon al'ab wallahi duk abin da aka faɗa ma ba da gaske muke ba kawai kutsawa ne muke muna wasa maganganu na wasa ba a ce muke a wasa da dariya ne wato muna faɗi ne kawai don a ji daɗi a yi wasa da dariya wa ƙala sai ya ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu Allah da ayoyinsa da manzonsa kun ka kasance kuna ainihin yiwa izgili Allah da manzonsa da ayon za ku mai a abin wasa da dariya? Ya ce, To, idan har mun yafe wasu, haƙiƙa za mu azabtar da wasu, saboda mi ba ku da wani uzuri yanzu don kun kasance mutane masu laifi. To, shi wannan mutum sai ya riƙe jelar raƙoyin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, ƙafafuwan suna jan ƙasa. yana faɗin cewa do Allah a yi hankuri su fa wasa da dariya ne ba a ce suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyo shi ba Abdullahi ibn Wahab ya an so ne hadisi ga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yace qala rajulun fi gazwati tabuka fi majalisin wani mutum a yakin tabuka ya faɗa a cikin wani majalisi ya ce kai ni ban taɓa ganin irin makarantar gana mu wa'annan ga su kai sai kwaɗan cika ciki sai ƙarya kuma sun yi kowa rake idan an ka haɗu da mutane makiya to akwai wani mutum daga cikin masallaci sai ke ce ma shi wanda ya faɗi wannan magana ya ce ka zafta ka yi ƙarya walakin naka munafiq ka ganka nan munafiki hake shi yasa hake wadin yaro ayyana maganganun kuma yace masa la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai na ba manzon Allah labarin wannan maganganun da kai fa balaga zalika rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ko sai kai labarin ga manzon Allah sai wannan aya ta sauka wala in sa'altahum dinnan la yaquluna inna ma kunna nakhud wa nal'abu zuwa ƙarshe wannan aya sai abdullahi dan umar ya ce wa ana ra'aytu naga wannan mutumin da ya faɗi wannan magana muta'alliqun bi haqqi naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya rika jelar da koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duwatsu na gugarsa ga kafafuwa yana biye manzo Allah yana tafiya kan raƙuminsa yana rike yana gudu yana biye yana cewa ya rasulullah inna ma kunna nakhudu wa nal'ab kawai kutsawa ne muke muna wasa wa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa shine kuke izgiri kuna mai da su abin wasa da dariya don haka la ta'taziru kar ku kawo wani uzuri qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku imamu qatada yana cewa ma'anar wannan ko kuma dalilin saukar wannan wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nahud wa nal'abu yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin tabuka ya hau amma akwai wasu munafukai suna tafiya gaba gare shi yana bisa abin hawansa a lokacin da za ana wannan yakin suke tafiya so munafukan suna cewa ya zunnu ha'ula an yaftaha qusuru rumi wa husunuha yanzu wa'annan suke tsammanin su ci biranen rumawa da katanginin su benayen su da katanginin su da biranen su za su tsammanin su je su yake su ci wannan benayen munafukan suka ce haihata haihata wannan abin ya nisanta ina abu zai yiwu to sai Allah maɗaukin sarki ya sanar da annabinsa cewa munafukan nan fa ga abin da sun ka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayya bi haula in nafari aka mu wa'annan jama'a a lokacin da aka zo da su fada ahun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su wa qala sai ce qultum kaza wa kaza kun faɗi kaza da kaza amma sai suka ci gaba da rantsuwa fa ya halifu na makunna suna rancewa ba su ce ba kai su ce mu fa mun kasance ne kawai muna kutsawa ko muna wasa don haka wargi na muke ba da gaske muke yi ba ikrama a tafsirin wannan aya ya ce kana rajulun mimman insha Allahu afa anhu wani mutum daga cikin wa'anda yake yin Allah so Allah ya yahe musu domin Allah ce zai yahe mu in ya yahe wasu ba zai zai azabtar da wasu yace to wannan mutum ina tsammani in Allah so cikin wa'anda Allah zai yafe ma shi wannan mutum yake ce Allahumma inni asma'u ayatan ya Allah ni ina sauraron aya wa ana ani biha taqsha'iru min haljulud wato yana nuna da wannan aya wadda Allah madaukin sarki ya bayani cewa fatu za su takura za su yi makarkata idan an karanta wannan ayoyi kuma zukata za su ji tsoro to ganin wannan sai addu'a ce Allahumma faj'al wa fati qatlan fi sabilika ya Allah ka sanya mutuwa ta zama kashe ni an kai wajen daga addinin ka kuma Allah idan ka kashe ni ka sa ma ka gawata har ka a samu wani ce shi min wanka ko ne ce shi min likafani ko ne ce shi ya turbuɗe ni to wannan haka ta faru ko a yakin da aka yi yamama yakin da aka yi da musailamatul kazzab to nan ne aka kashe shi kuma ba ɗaya daga cikin musulmi wanda ya san inda yake ba a gagawa ta ba balle har a samu a ce ai masa likawani ko an turbe shi Allah madaukin sarki yace la tastah la ta'taziru kada ku kawo wani uzuri kada ka fartun ba da imanikun kun kafirta ba imanin ku da wannan magana wadda kuka faɗa ta izgiri da alqur'ani da ayoyinsa don haka Allah ya ce inna afu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan ai wai ma'ana layi ufa an jami'ikum ba za a yafe muku gaba ɗaya ba wala budda min azabi ba'dikum ba makawa sai an azabtar da sashen ku bi annahum kanu mujrimina domin su sun kasance masu laifi ai sun yi laifi babba bi hadhihi almuqalati alfajirati alkhati'a da wannan magana karkatatta wadda ta kan kuskure ka rinka tsuman wanda wasu dace ba game da Allah ko tsuman wanda wasu dace ba game da manzon Allah ko ayoyin Allah to magana ce wanda yake ta girma kwarai don haka Allah ce idan har ya yafe masu to ba zai yafe masu ba sai Allah ce a gaba
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Allah madaukin sarki ce almunafiquna munafukai maza wal munafiqatu da munafukai mata ba'dhum min ba'din sashen su daga sashe mana ƴan uwan juna ne duk inda munafuki namiji yake ko munafuka mace to ƴan uwan juna ne don haka za ka gansu gaba ɗansu ya amuruna bil munkar suna umarni da abun ƙi abun da ba a so shi suke umarni da shi wa yanhauna anil ma'rufi suna hani daga abun da an ka sani na alkhairi ba su barin ai alkhairi wa yaqbiduna aydihim kuma suna jimƙe hannayensu wato duk inda ka samu na kai zaka same su marowata shine ma'ana jimƙe hannuwan nasullaha sun manta da Allah bi ma'ana sun bar wa Allah da'a fa nasiyan shi kuma Allah sai ya manta da su bi ma'ana sun hita batun Allah Allah ya fita batun su innal munafiqina lalle munafikai yace humul fasiquna sune fasikai don haka a wa'adallahu almunafiqina Allah yawa munafikai maza alƙawani wal munafiqati da munafikai mata wal kuffara da sauran kafirai duka Allah ya musu alƙawalin nara jahannama wata jahannama khalidina fiha kuma suna masu dawwama a cikinta wa hiya hasbuhum kuma wannan wuta ta jahannama ita ce ta ishe su wa la'anahumullahu kuma Allah ya la'ane su wa lahum azabun muqim ko suna da azaba dawwamamma ma'ana an ce azabu muqim azaba da ke in an shige ta ba za a fita ba har abada Allah madaukin sarki ya faɗi wannan yana mai wa munafukai inkari wanda ke su suna saɓanin sifofin muminai a yayin da muminai suka kasance suna umarni da alkhairi suna hani da abin ƙi to su wannan munafukai suka kasance suna umarni da abin ƙi suna hani da alkhairi kuma suna jimƙe hannayensu anil infaqi fi sabilillah ba su ciyar wajen ɗaukaka ga addinin Allah Allah ce nasullaha ai sun manta da ambaton Allah fa nasau shi ma Allah sai ya manta da su ai amalahum mu'amalata man nasiyahum Allah ya mu'amalance su irin mu'amalar waɗanda ya manta da su. Kamar wanda Allah ya faɗa cikin Surtul Jasiya, aya ta talatin da hudu, waƙila liyoma nan sakon kama na وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكفرون Allah ya ce waƙila zai ce musu aliyon wato ranar alkiyama kenan yau nan sakon za mu manta da ku kama nasitun liqa a yaumikum haza kamar yadda kuka manta da haɗuwa da wannan yinin naku da ranar alkiyama yadda kun ka kau da kai daga wannan yinin alkiyama ba ku yi aiki domin shi ba kuka bar shi irin barin wanda ya manta da abu domin ma yau mun manta da ku don haka ku ɗanɗane azaba don haka Allah da ya tabbatar ce innal munafiqina humul fasiquna lalle munafikai su ne fasikai su ne alkharijuna an tariqil haqqi su ne waɗanda yake sun fita daga hanyar gaskiya don amci alfasiku shine alkhariju sun fita hanyar gaskiya sun shiga hanyar bata sai Allah ce wa adallahul munafiqina wal munafiqati da munafukan maza da munafukai mata duka Allah ya musu alkawali kai wal kuffar da kafirran ma abinda Allah ya musu alkawali shine na da jahannama mutar jahannama Nissa Allah ya musu alƙawar mutu jahannama ala hadha sani allazi zukira anhum saboda wannan mugun aiki wanda aka ambata a kansu don kuma haka idan sun ka shiga wannan wuta ɗin za su dawwama a cikinta har abada su da kafirai ma'ana da munafukai da kafirai duk 'yan sun shiga wuta sun shiga ne har abada ba za su fita ba kuma wannan wuta ɗin nan hiya hasbuhum ta ishe su ta zama azaba wa wa la'anahumullah kuma Allah ya la'ance su bi ma'ana taradahum wa abadahum ya kore su ya nisanta su daga rahamarsa walahum azabu muqimin suna da azaba da wamamma sai Allah ci a gaba كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ko kuma munafuka haka su kallazina min qablikum kamar waɗanda ke gabaninku kai waɗannan wanda sun gabace ku kanu ashadda minkum quwwatan wa aksaru amwala sun fi ku tsananin kuɗi ƙarfi sun fi ku yawan dukiya wa auladan da 'ya'ya. amma fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi da nasu rabo irin tasu al'ada wadda suka ɗauka ita ce matsayin addini a gare su fastamta'atum bi khalaqikum kuma kuka ji daɗi da irin naku halaye da irin naku rabo kamar stamta allazina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku suka ji daɗi bi khalaqihim da nasu rabo wa khultum kuma kun kutsa a cikin barna kallazina khabo kamar waɗanda sun ka kutsa waɗanda suka gabace ku Allah ce ula'ika duka wayannan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ayyukan sun lalace duniya da lahira wa ula'ika humul khasiruna Allah ce wannan sune wanda suka yi hasara Allah madaukin sarki yana bayanin cewa wayannan mutanen munafukan nan azabar Allah za ta same su duniya da lahira kamar yadda ta sami wayannan da sun ka gabace su wayanda suka ashaddu minhum quwwatan wa aksaru amwalan wa aulada sun fi su yawan dukiya sun fi su karfi amma suka ji daɗi da ainihin nasu rabo kamar da Hassan al-Basri fassara khalaqihim da ce bidinihim nasu addinin kamar waɗanda yadda waɗanda suka gabace ku suka ji daɗi da nasu addini da nasu ɗabi'a da nasu kaso wa khultum kallazina khadu kuma kuka kutsa a cikin barna cikin ƙarya da barna kamar waɗanda sun ka kutsa waɗanda sun ka gabace ku Allah ce to wa'annan kan ayyukan sun lalace babu lada gare su akan wa'annan ayyuka domin ayyuka ne lalatattu a nan duniya da lahira Allah ce kuma su ne wa'anda suka yi hasara Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yace kallazina min qablikum dinnan Abdullahi dan Abbas na cewa ma ashbahu laylata bil bariha kai wannan dare yayi kama da jiya mana daren yau ya kama da daren jiya ai waɗanda a gabanin kuɗin nan su ne banu isra'ila ya ce allah ya kamanta mu da su har yana cewa shi abdullahi dan abbas wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwa take ga hannunsa latattabi'unna latattabi'unnahum za ku bi su bani isra'ila su yahudawa za ku bi su hatta law dahala ar-rajulu minhum juhra labbi la dakhaltumuhu kai har da a ce ɗayan su zai shiga ramin damo za ku shiga ramin ku bi shi menene wannan ka nufi cewa lalle mun wannan al'umma za ku bi yahudawa ƙafa da ƙafa duk abin da sun ka aikata sai ku yi ƙoƙarin kun aikata kuma tabbas wannan abin ya bayyana yanzu za ka ga duka al'amura ƙoƙarin aka yi koyi da yahudawa duk abin da ba su suka zo da shi ba to wannan abin ganin aka yi ba mai kyau na ba wayewa ta ba ci gaba ne kawai abin da ci gaba abin da aka zo suka zo da shi da abin da suke aikata za ka ga hatta da wajen diresin kayan da muke sawa mun hisa mu sa kaya irin na yahudawa inda abin zai baka mamaki zai baka ma haushi shekara aro aro malamai suna ta wa'azi suna cewa barin geme sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka matasa ba su farka ba su ankara ba suka bar gemin sai da aka fara samun wasu mawakan turawa da yahudawa da wasu yan kwallo suna barin gemu sai sun ka kama barin gemu za ka ga duk da aski matasa sun fi son su yi irin askin da arna ke yi wanda ke so arna duk abin da hake ba su irinsa yanzu ka je duk da arnan gana mu na najeriya saboda allah wa ka taba gani ya samu bai riga ya yi rawani ba su sha'awar mu amma sai ka ga musulmi dan musulmi in ka duba askin da ake yi an yanke na an danne na an ɗaiɗaya na an bar wani tuntun gashi tsakakkai kuma an kawo wata shegantaka an shafa mai tsirma-tsirma kuma uwaye na nan makwabta na nan dangi na nan amma ba a iya musu magana ana ganin wayewa ta ana gani ci gaba ne wanda in har gaskiya ne kai da kai askin nan in abin kwarai na babanka shi iri ne kai abin ba haushi a nan garin nan a lokacin kusantowa wata sallah ne ko bayan sallah na ni ga matasa ɗiyan musulmi da sarƙa ga wuya wasu ɗan rataye sarƙa ga kunninsu ɗiyan musulmi har nake tambaya na cewa yan garin gana aka ce ai wanga ɗan ɗan gidan suwa ne na wanga ɗan gidan suwa ne na sarƙa wanda yake abin da mun ka sani ma wasu sarƙa kan mata ƴan ko ba mata na ba to inyamurai ne su ya zama sarƙa a don su ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'ani maza masu kamannu da mata Allah ya la'ani mata masu kamannu da maza duk namijin da ya ɗauki sifa ta mace irin kayan adon mata ya sa su ne kayan kwalliya gare shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya la'ani shi kana ji kana gani ka kwana da la'anar Allah a cikin gidanka ka so ai abinci a bashi abincinka ko ka gansu da mundaye ke a lokacin wasu har irin ɗan kunga da mata ke ratayawa za ka ga wasu sun ratawa kawace kai ba kati haka sai suwa ba balle ka ce a kati na kasa ciki ɗan takardun kati na kasa kai bace wai kawai shegantaka wai an waye ana zuwa kudu ana ganin abin da ya arna ke yi don haka shine ake koyi kaga wani ya samu daye to haka Abdullahi da Abba yace ina rantsuwa da Allah sai kun bi su Yahuda wannan da kafirin batattu kafa da kafa da za su shiga ramin kurege ramin damo da kuma za ku shiga akwai hadisin da aka amso daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi hadisi abu hurairah radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi latattabi'unna sunan allazina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in wa ba'an bi ba'in wa hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ina rantsuwa da wanda rayuwa take ga hannunsa wallahi sai kun bi hanyoyin waɗanda sun ka gabace ku taƙa da taƙa zira'i da zira'i gaba da gaba ma'ana dai kamar yadda bahaushe zai ya ce ya bi shi ƙafa da ƙafa ko irin hausa zamani a ce ya bi shi bud da bud wai ma'ana saboda mota ta tana bere budin waccan babu wani abu wanda zai shiga tsakanin su yace da za su shiga ramin da mu kuma da za ku shiga sai sahabbai suka ce wa manhum ya rasulullah waɗanne mutane ne waɗanda za mu yi wa irin wannan biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ne ahlul kitabi su ne yahudawa su ne yahudawa su za ku yi irin wannan biya ɗin to haka shi ma abu ma'ashar ya rawaito irin wannan hadisi na sa'idul makaburi ga abu huraira wanda yake shi ma ya ambaci wannan kuma ce lallai za ku bi su kafa da kafa har abu huraira yana so ya ƙara ƙarfa wannan magana ya ce in kuna so ma ku karanci faɗar allah maɗaukin sarki kallazina min qablikum kun zama kamar wa'anda sun ka gabace ku su kuma wa'anda suka gabace ku dinnan kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksar amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan 'ya'ya don haka sun ji daɗi da irin nasu kaso kuma kun ji daɗi da irin naku kamar yadda wa'yancan da sun ka gabace ku suka ji ainihin daɗi abu huraira ce alkhalaqu inda anka ce fastamta bi khalaqihim kama stamta'atun fastamta bi khalaqin ka fastamta'atun bi khalaqin kama stamta'a allazina min khalaqihim yace alkhalaqu nan shi addini addinin su ya burge sun ji daɗin sa kuma kun ji daɗin naku Allah ce wa kultum kallazina khadu yace kuka kutsa cikin barna kamar wayannan da suka kutsa sai sabba suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kana nufin zamu yi aiki kama sana'at faris wa rum kamar da farisawa da roma sun ka aikata sai manzo Allah ce wa halin nasu illahum ayan kaji Allah ce annasu su yake nufi don haka dai wannan ayin suna tsawatar da mu kwarai game da ƙoƙarin koyi da ainihin arna maƙiya addinin Allah wanda yake kuma musiba ta same mu kenan a wannan zamani ana ganin cewa idan ba a yi koyi da su wai ba a waye ba yanzu yaro za ka gan shi yana zaune lahiya lau amma da an ce ma ya ko ina wata guda in yadda sai ka ya canza maka duk al'adunku da ɗabi'unku ba su yi mai ya gano su bakin ɗabi'ukin da al'adu
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات na'am أتتهم رسلهم بالبينات na'am فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukin sarki ce alam ya atihim naba'ul ladzina min qablihim shin su masu ta'addanci a yanzu suna ƙoƙarin koyi da arna suna ganin abunda arnan ke yi shi a daidai wato inda za ka ba abin mamaki duk da ta'addancin da ake yanzu na kashe-kashe ba gaira ba sabat wallahi duka a fina-finan arna aka koye su kalle-kallen gani da ake na zamani da kana kallon su kana gani yadda ake koyar da ta'addanci karara ana kallon su da sunan nishadi su kuma matasa darasi ne suke ɗauka da duk wani shashanci wata shegantaka za ka yanzu mafi yawa cikin wannan kalle-kallen za aka ɗauka su shi za ka ga saurayi ko budurwa da irin wata katon waya in ka ga an haɗa kai an done an yi ƙit ba mai motsawa an koma an kewaye an done kai kai ka san da gani wannan wallahi ka san ba wa'azi na ake saurare ba don da wa'azi na ake saurare da bari aka bayyana kowa jiya ko ga yaro ya sa waya ya sa ya da kunnuwansa yana ta yana tangaɗi shi ɗai kamar wani sabon mahaukaci to duk abin da kuke ji Allah ce alam ya atikun naba'ul ladzina min qablihim shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu ba ai an yi al'ummomi da dama waɗanda suka wuce sun yi ta shegantaka Allah ya gama da su sai Allah ya bada misalin irin qaumun nuhin mutanen annabi nuhu mun san abin da ya faru gare su kowa yana da wannan tarihin annabi nuhu alaihi salamu sai da shekarar 950 yana wa'azi ba wai shekarar 950 na rayuwarsa a'a wa'annan shekara 950 na wa'azi ne kawai shekara nawa yayi kafin ya fara wa'azin wannan jahalu ne la yadurru abun da dai aka so ka san cewa shekara 990 yayi wa'azi ko yake yi amma duk da haka mutane 'yan kaɗan suka yi imanin shi wayanda suka ambace su da yawa za su kai su mutum 80 kuma ya yi zamani da al'umma da dama duk waɗanda za su wuce lokacin su ya kai za su wuce za su yi wasiya da ɗiyansu cewa ɗan tsohon nan tun zamanin kakanmuwa ne yake kakkubi shi to amma ƙarshe ya aka yi Allah maɗaukin sarki ya halaka da su hakanan adawa su ma Allah maɗaukin sarki ya halakar da su lokacin da sun ka ƙaryata annabin Allah annabi Hudu alaihi salam. Da me Allah ya halaka su? Allah ya halaka su da wani iska busasshe wanda babu alkhairi a ciki. Sannan da samudawa, wasu samuda da samudawa mutane annabi Saleh, wayannan da sun ka yanke raƙuma Allah. Saboda ta'addancinsu ya kai ta'addanci. suka ce ma annabi salihu in har da gaskiya kai Allah ya aiko ka ga duki nan fitar da muna da raƙumi a ciki kuma raƙumar ta fito da ɗanta ana shan nononta ko faru annabi salihu annabi Allah ya roƙi Allah Allah ya fitar da wannan taguwar da ɗan ɗanta ana a maƙuddaru to shi ƙudarun shi Allah ya ambaci ashƙaha mafi taurin ransu ya amshi wuka ya zo sai da taguwar ta zo ya sa ya soke wannan taguwar ta mutu aka bi ɗanɗan nata kaya kaya ya koma haɗa dukin nan da wata ta hito ne ya koma shigewa to su ma ɗin Allah maɗaukin sarki ya halakar da su da wata irin tsawa wadda ana yi musu tsawa din nan gaba ɗaya kowa waya gari gurhane babu wanda ke iya tashi an kowa gurhane aka goyonsa ya mutu wa qaumi ibrahim Allah ce da mutanen ibrahim ku duba su ma yadda Allah maɗaukin sarki ya taimaki annabi ibrahim a kansu ya ba ya karwaye da mu'izoji waɗanda a bayyane a kansu a ƙarshe Allah ya halakar da wannan shugaban nasu da al'ummar su gaba ɗai shine sarkin nasu wanda aka cewa da maruzu bin kan'ana bin koshil al-kan'ani Allah ya la'arce shi shi saboda ta'addancinsa sai da ya sa don annabi ibrahim alayhi salamu ya ƙi bautar gumakan da ake bauta ya kakkarya su ya sassare su ya ce a hura wuta aka yi rami aka hura wuta aka yi ta hura wuta sai da wutar zafin ta kai ko tsuntsu ya gitta sararin samaniya daidai wutar nan zafin zai kaɗo shi a ciki aka ɗauki annabi ibrahim aka yi amfani da bindo aka kaɗa shi a cikin wannan wuta ɗin nan amma allah ya maida wannan wuta ga annabi ibrahim barzan wa salaman bata taba shi ba sai da wutar tallafa ya fito yana tafiya to shi wannan basaraken sai da ya kai cewa kai Ibrahim ya faɗa ma Allah ya turo ya toho su faɗa ya turo runduna ta ya turo runduna ta su faɗa Allah madaukin sarki ya turo mai sauro sauro wanga wanda yake ya wuce sauro na al'ada sauro ne na musiba sauro ne na bala'i wanda yake duk tsokin jini yake mutum gaba ɗaya haka dai sauron ya halakar da al'umman shi ma aka samu sauron ya shiga masa cikin hanci ya shiga idanu ya shiga kunnuwa kan ya kumbure ba su karfi aka bida wai ana jin sauron yana yawo sai an yi ta bugu an yi ta bugun kan nashi sannan dan samu sauki kaga kaskanci tun nan duniya karshen ta dai shi ma ya halaka ya mutu Allah madaukin sarki cewa ashabu madayana da su ma mutanen madayana su ma wasu al'umma ne kangararru wa'inda sun kangare ma annabi Allah annabi Shu'aibu su ma Allah madaukin sarki sa wata tsawa da wata irin hargowa a wata rana mai lumshi saboda su kuma aikin su tauye ma'auni tauye ma'auni suke yi suna da saka samu suna da ma'aunin da in za su saya da shi suke aunawa in za su sai don mutane ga wanda suke aunawa da shi daban suna tauye mita al'amari daga abin da ya shafi ma'auna gaba ɗaya sun lalace annabin Allah annabi Shu'aibu alaihi salamu ya kira cewa su bar wannan har ce mai suka yi shin wai yanzu kai Shu'aibu yan sallolin ga da suka yi da ka kai su ke umurta ka ka hana mu mu yadda muka gara mana dukiyar mu mu fa da dukiyar mu mun ka bi abin mu yanzu wanda ka mishi bayani magana ji tsoron Allah game da dukiya ya bar tauye ma'auni zaka ji ya ce to shi ya bi abi ta ka bi mai ita to mutanen annabi Shu'aibu sun riga ka sun riga ka da Allah ya tashi halaka su ya sako musu irin wani zafin rana zafi ya kai inda ya kaiwa kawai suna buƙatar ruwan sama sai su ga kamar an haɗa giragizai a sama duk duniya ta lumshe har suna cewa ha za a rigan mumtsiruna wannan wani hadari ne wanda ya gito gashi na ya tsaya kamar yanzu muna buƙatar ruwa sai mu ga hadari ya tsaya nan gaba zai wuce insha Allah ya za a abin nan. dan iska ya fara bugawa mai dan sanyi sanyi kowa na hitowa domin ya ɗanji ɗan sanyi sanyi nan saboda zahi ya kai ma inda kai Allah ce a'a wannan azaba ce sai wannan ya zo aka yi musu tsawa a cikin wannan harin gaba ɗaya suka suka halaka wal mutafikatu Allah ce su ma mutafikawa su ne mutane annabi Lut alaihi salam su ko sun kasance suna zaune a yanke almada'in su mutanen annabi shu'aibu su ne almada'in su mutafikawa suna zaune ne a wata alƙarya wadda yake suna da alƙaryu guda hudu amma babban alƙarya su ana kiranta saduma wato babban birnin tarayya su kenan shine saduma Allah a cikin suturin shayarwar mu'tafikatu ahwa sun halaka sun haɗi su ma mu'tafikawun su kuma aikin da suke yi aiki ne wanda yake na sakon Allah da yake a ran da Allah ya halicci dan adam ba a taɓa irin wannan saƙon ba sai zamanin su shine liwaɗi namiji ya buƙatar sa ga ɗan uwansa namiji mace ta biya buƙatar ta ga ƴan uwarta mace maɗigo kenan sannan su saboda rashin kunyan su za ka ga mutum yana cikin taro sai ya ɗaga ƙafarsa sai ya sake iska far sai ka ja da a wani ya samu lahiya saboda shin kunya har yanzu akwai masu masu marasa kunya masu irin wannan akwai marasa kunya masu irin wannan eh dinki akwai marasa kunya har yanzu masu irin wannan suna ganin wai sun burge to mutanen annabi lutu su ne suka fara wannan sannan ga yan fashi sun dai haɗa laifuka da dama wanda Allah maɗaukin sarki ya ambaci ma cewa ba wasu jam- al'umma talikai da suka riga ku irin wannan aikin to amma su ma Allah ya harkar da su ta hanyar yi musu juyin waina biranen su gaba ɗaya Allah ya sa Jibril ya sa fifikin ƙasa ya tattalo ya tattalo sai da aka ta sama sama aka sake jirkice su sannan aka biyo musu da ruwan bama bamai ruwan bama bamai ga su an jirkice su ga su da ruwan bama bamai duka an kai bambin ɗinsu gaba ɗaya don haka kai da ka zuwa kana sakin iska cikin mutane ana dariya ha kana ganin ka burge wallahi ka sani ɗabi'a ce ta mutane annabi rudu kake yi ba ɗabi'a kwarai ba ce Allah madaukin sarki gaba ɗaya ce duk wa'annan da anka lisaho tun daga mutanen annabi Nuhu da Adawa mutanen Hudu da Samuda mutanen Salihu da mutanen annabi Ibrahim da mutanen annabi Shu'aibu da mutanen annabi Lutu ce a tatuhum rusuluhum bil bayyinati duka manzannin sun zo da hujjoji waɗanda an bayyanannu ai bil hujjaji wa dilalati al qati'ati da hujjoji da dalilai waɗanda an yanke sun tabbatar da cewa Allah ya aiko waɗannan mutane saboda mi dama fa ma kana Allah li yazlimahum Allah bai kasance yana zaluntar su ba yayi musu azaba ba tare da ya tsaye don musu hujja ba kafin Allah ya kama al'umma ya halakar da su to sai ya kafa musu hujja idan sun ƙi amfani da wannan hujja ɗin nan sun ƙi wa'astuwa to sai Allah ya halakar da su wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba hatta na ba'asa rasula Allah ce ba mu wa kowa azaba sai mu aiko manzanni to sai mu aiko manzanni duka wa'annan Allah ya aiko musu manzanni Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kawunan su ne suka zalunta domin su ne suka karyata manzannin suka saba ma gaskiya don haka suka kasance zuwa ga abin da suka kasance na azaba da halaka to ku din ma 'yan bayan waɗanda sun ka biyo baya idan ba ku yi hattara ba to abin da ya samu an can zai same ku kuma za a halakar da ku Allah maɗaukin sarki ya muna kariya Allah ya ba mu ikon bin abin da manzanni suka zo da shi Allah ka ba mu ikon bin abin da manzanni suka zo da shi da yake lokaci ya insha Allah nan za mu tsaya a lokaci na gaba insha Allah za mu ɗora daga nan fatar abin da makaranta daidai Allah ya ba ladan daidai kurakurai Allah shi yafe wannan haɗuwar tamu Allah ya mata albarka ya sa ta zan sanin kira gare mu baki ɗaya wanda ainihin suka asasa wannan tafsirin na roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka biya suka saka masa alkhairi musamman shi jagoran asasa ɗin na roƙon ka ya Allah ka ba shi lafiya wanda yake duk shekarun da aka fito in muna wannan tafsiri yana nan zaune amma tun da ba rahab bana da yake rashin lafiya ta abin nan muna fatar Allah maɗaukin sarki ya ba shi lada kuma ya ba shi lafiya Allah maɗaukin sarki ya yafe mana baki ɗaya zan ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka